الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتين يونا شانا شانا sha ɗaya ga watan rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na babban malami al'imam Muhammad ibn Abdul Wahab wanda muna bibiyar sharhin nan na Fathul Majid wanda al'imam al'allama Abdulrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ya ainihin wato rubuta. Wannan kuma shine darasinmu na 21 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun shiga gaba ta biyu ta hadithin a hadithin hadithin wane ne ina ganin muna sharhin hadithin ubadat bin samit na'am hadithin ubadat bin samit mun karanta gaba farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharika la to mun shiga gaba ta biyu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lallai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma jakada na Allah subhanahu wa ta'ala, to sai ce ma'anar abdu al-mamlukul abid, ai mamlukul lillahi ta'ala mallaka ne shi na Allah maɗaukakin sarki, kuma ubudiyya keɓantacciya su fassace, kamar yadda Allah ya ce, Alaihi sallahu bi kafin abda. don haka mafi ƙololuwa cikin darajojin al'abdu al'ubudiyatul khasa shi ne bawa ya zamanto ana sufanta shi da ubudiyya ta musamman war risala kuma da manzanci babu sama da al'ubudiyya da al-risala da aka wannan ita ce ƙololuwar daraja da Allah ta'ala ke bawa ɗan adam ya zama bawa na musamman ga Allah maɗaukakin sarki kuma cikin bayan Allah ya zama manzo na Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne mafi cikar halitta game da waɗannan sufofi maɗaukaka guda biyu sufofin ainihin wato a wato ubudiya da kuma ar-risala amma game da abin da ya shafi rububiya da ilahiya waɗannan su kuma haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai babu wani mala'ika makusanci da yake tarayya da Allah a cikin rububiya ko ilahiya babu wani annabi manzo da aka aiko da yake yin tarayya da Allah maɗaukakin sarki cikin ubangijin takar Allah ko allantakarsa da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu sufofi masu wato guda biyu su ne sifar abdu da sifar rasul sannan an haɗa su guri guda don su ƙalubalanci ɓangarori guda biyu an haɗa waɗannan sufofi na cewa shi abdu ne don ainihin wato a ƙalubalanci masu wuce gona da iri wajen ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi irin na Allah da haka wannan gaba abduhu raddi ce gare su wa rasuluhu kuma waɗanda suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kowa yake ba shi da bambanci mutum ne kamar kowa to sufar risala ta kalubalance su raddi ne zuwa ga waɗanda suke rage da tauye matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ganin bawa ne kamar kowa da kowa to wannan sufofi guda biyu sun yi kalubalance masu at-tafrid da masu al-ifrad domin da yawa daga cikin masu da'awar suna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan tsinci kansu a ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu ko dai su fada cikin al-ifrat ko su fada cikin at-tafrit zaka ga mutum yana yin guluwi da wuce gona da iri a maganganunsa da ayyukansa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato sakaci a hannu guda da wasu suke yi wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam da ajiye sunnarsa da jingine ta wani lokaci ma da fada da ita da kuma dogara akan wasu ra'ayoyi na wasu mutane waɗanda suke cin karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma har sukan yi zalunci a wasu lokuta wajen tawilin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da su wasu hukunce-hukunce ta hanyar karkatar da akalarsu ga barin abin da hadisan suke koyarwa ko suke nunawa sannan da karkacewa ga barin miƙa wuya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ma'addirahiha duk da tattaunawa da ake ta yi game da wannan matsala da haka shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzansa ne to ya hukunta maka dole ka yadda da abubuwa guda shida na farko kai imani da shi manzon Allah ne na biyu ka gaskata shi cikin dukkan abin da ya bada labari ka gane ko baka gane ba ka fahimta ko kwakwalwarka bata fahimta ba in dai ya tabbata da salsala ingantacciya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaskata wannan labari na uku kai masa biyayya cikin abin da ya bada umarni na hudu duk abin da manzon Allah ya ja kunne ya tsawatar aga kana daga cikin waɗanda suke hanuwa sannan ka zama mai girmama umarninsa da kuma girmama haninsa abu na ƙarshe na shida karka kuskura ka gabatar da maganar wani malami ka gabatar da maganar wani shehi ka gabatar da maganar wani kowane ne shi akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka hada waɗannan abubuwa guda shida ala gafata malam Allah zai yadda da imanin ka da cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى الدارمي fi musnadi imam addarimi a cikin musnad ɗinsa ko cikin sunan ɗinsa ya ruwaici hadithi ana abdullahi bin salam daga abdullahi bin salam wanda abdullahi bin salam da asalinsa ba yahude ne yana daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci kuma musuluncinsu ya yi kyau a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya fita daga cikin addinin Yahudanci ya karɓi musulunci kuma ya zama cikin sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam. Abdullahi bin Salam annahu kana ya ƙul, Abdullahi bin Salam yana cewa, Inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu Alaihi wasallam, haƙiƙa mu mun zamto muna samun sufofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin littattafanmu tun kafin shigarmu musulunci daga cikin sufar annabi sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka Allah ta'ala ce lallai mun aiko ka ba wanda aka aiko maka sai Muhammadu bin Abdullah Allah ba zai tambaye ka dan baka bi wani ba in dai ka bi manzon Allah duk wanda ka bi baka bi manzon Allah ba ka bi wanda ba shi aka aiko maka ba kuma Allah zai tambaye ka me yasa baka bi wanda aka aiko ma ba dan Allah ya ce inna musa Allah arsalnaka Allah ya ce mun aiko maka arsalnaka mun aiko ka shahidan wa mubashiran wa nadhiran shahidan ka zama mai shaida wa mubashiran ka zama mai bushara wa nadhiran ka zama mai gargadi wa hirzan ka zama katanga mai ba da kariya lil ummiyina ga ummiyawa anta abdi kai bawana ne wa rasuli kuma manzona ne sammaituhu almutawakkila na sanya masa suna mai tsantsar dogara ga Allah almutawakkil laisa bi fadhin annabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi fadhin ba mai busasshiyar zuciya bane wala ghalidhin ko kuma laisa bi fadhin ba mai muguwar ɗabi'a ba ne, wala ghalidhin ba mai ƙasasshiyar zuciya ba ne, wala sahabin bil aswaq ba mai ɗaga sauti ba ne a kasuwanni, wala ya jizi bi sayyi'ati mithlaha in an yi masa mugunta bai ramawa da mugunta, walakin ya afu sai dai shi yana yin afuwa. wa ya tajawazu yana yin yafiya lan aqbidahu Allah ya ce ba zan karɓi ransa ba hatta yuqimal millatal muwajja har sai ya miƙar da tafarkin nan da ya karkace sai ya miƙar da aƙidar mutane da ta zama karkatacciya bi an yushhada a wayi gari kowa yana shaidawa Allah ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yaftahu biha a ayunan umyan Allah zai bude idanuwa makafi da wannan kalma wa azanan summan Allah zai bude kunnuwa dodaddu kurame da wannan kalman wa quluban gulfan da zukata rufaffu Allah zai buɗe su da wannan kalma. Wannan hadithi Imamu Darimi ya ruwace shi a cikin sunan ɗinsa hadithi mai lamba ta shida. Ka duba wannan hadithi na Imamu Darimi. Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam wannan yana cikin sufofinsa. Na farko manzo ne, inna arsalnaka ta tabbatar da manzo ne. Sannan shahidan Annabi sallallahu Alaihi wasallam zai ba da shaida. فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Allah zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ya zama shaida cewa tun daga annabin Allah Nuhu har zuwa annabi annabi Isa alaihi salam lallai Allah ya aiko su kuma sun zo wajen mutanensu kuma sun yi da saƙon Allah wa mubashiran Allah maɗaukakin sarki ce ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai bushara ga dukkan abin da zai kai mutane zuwa ga aljanna wa nadhiran Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sufarsa ya zama mai gargadi ya zama mai tsawatar da mutane kada su yi shirka kada su yi bid'a kada su saba wa Allah dan su sami yardar Allah dan su samu gafarar Allah dan su shiga aljanna sannan wa hirzan lil ummiyin Allah ta'ala ya aiko shi ya zama tsaro ga larabawa a karan farko an Allah ya aiko shi don ya tsare addini da aƙidar al'ummiyi na suna al'arab larabawa an ta'abdi mahallu shahi cikin sufar da Allah ya faɗa a wannan hadithin ya ce manzan Allah bawansa ne wa rasuli ya ce kuma kai manzona ne a wannan hadithin Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sifar ubudiyya da kuma sifar risala Allah ya ce sammaituhu almutawakkil na rada masa suna na sanya masa suna almutawakkilu mai tawakkali mai dogara ga Allah sai sake faɗar sufar sai ce shi sufar annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi fadhin wala ghalidhin ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها wannan duk sufofinsa ne ba shi da busasshiyar zuciya ba shi da mugun hali annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk ba shi da waɗannan sufofin ba shi da kekashewa da bushewa zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum Allah ce bil mu'minina raufur rahim da haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ta shaida da tausayinsa ya tausaya wa maza ya tausaya wa mata ya tausaya wa yara kai har dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kansu ya tausaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaci ya kwata wa hatta dabbobi ya kwata musu yanci ya tsawatar da masu mallakar dabbobi da kada su zalunci dabbobinsu kada su matsawa dabbobinsu da haka rahama ne arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da haka manzon Allah yana da saukin kai manzon Allah yana da taushin hali manzon Allah yana da rahama sallallahu alaihi wa sallam sannan ba mai mugun hali bane ba shi da muguwar ɗabi'a duk wanda ya zauna da shi zai so shi duk wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fahimci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyawawan ɗabi'u wa innaka la ala khuluqin azim shi yasa na Aisha ta ce kana khuluquhul Qur'an dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya dabi'un Alqur'ani ne da haka dabi'un Alqur'ani kuma masu kyau babu mugun hali babu mummunar mu'amala babu rashin daɗin zama babu rashin kan gado babu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wannan sifara Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin masu hargowa da ihu da ɗaga murya a kasuwanni annabi sallallahu alaihi wasallam na yana da natsuwa cikin magana baya siffantuwa da sautin da Allah ta'ala ya fiki an gane ko waqdud min sautik inna ankara al-aswati la sautil hamir wa qasid fi mashik waqdud min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir mafi munin sauti da Allah baya so shine sautin jaki Allah ta'ala ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwarmato da hayaniya da daga murya a kasuwanni annabi baya yi wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha annabi sallallahu alaihi wasallama baya rama mugunta da mugunta sallallahu alaihi wasallam ba a taba cutar annabi ya rama ba ba a taba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mummunar mu'amala shi ma ya mayar da mummunar mu'amala ba bal sufar annabi ya afu yana yin afuwa ne wa ya tajawaz yana yafiya baya ruko sallallahu alaihi wasallam ba shi da ruko yana da yawan afuwa yana da yawan yafiya sannan Allah ya yi alkawari Allah ba zai karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya miƙar da aƙidar mutane da ta karkace kuma Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alkawarin kuma ya cika annabi bai bar duniya ba sai da ya tabbatar da tauhidi a doron ƙasa sai da ya samu zaratan sahabbai waɗanda suka ci gaba da yada tauhidi da fada da shirka a bayan ƙasa sannan Allah ta'ala ya bashi wannan kalma ta kalmar shahada wadda ita ce za ta buɗe idanuwan makafi dukkanin mutum in yana shirka makaho ne jin mutum idan yana jin shirka yana gane shirka baya gane tauhidi kurma ne da haka Allah ta'ala yana buɗe idanun makafi ne da tauhidi Allah maɗaukakin sarki yana buɗe kunnuwa doɗaɗɗu kurame daga jin gaskiya zama kunnan mutum in za a faɗi shirka in za a faɗi yi wa Allah ƙarya in za a faɗi ba daidai ba baya ganewa sai kunnan ya doɗe amma in dai gaskiya ce kunnansa mai jin gaskiya ne sannan wannan kalma ce da Allah zai buɗe zukatan da suke rufaffo shirka ta kulle su Allah zai buɗe zukatan mutane su samu ‘yanci na tauhidi. Wannan hadithi Abdullahi bin Amr ya ruwaici makamancinsa, ƙala a ibn Yasar. A ibn Yasar ya ce, Wa akhbarani abu waƙidin laifi أنه سمع كعبا يقول مثل ما قاله ابن سلام أطايك شوى أبو واقد الليثي يا بان لاباري شوى يا جمع كمان شين إرن وانا حديث دقى كعب كعب الأحبار وانا حديثي كما يندم كفراء إمام الدارمي يا فتر تشيع شكين سنة ننسى آخر رواية الدارمي ƙarshen riwayar darimi a mujalladinsa na ɗaya shafi na biyar wafin riwayati wato wafin riwayati ka wafin riwayati an ka'ab a wata ruwaya daga ka'ab al-ahbar najidahu maktuban fi taura mun sami sunan annabi sallallahu alaihi wasallam balo balo an rubuta a cikin at-taura ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sifar sahabbansa ta zo cikin at-taura da injila zalika mathaluhum fit taura wa mathaluhum fil injil da aka sufar annabi sallallahu alaihi wasallam da bayaninsa da zuwansa duk waɗannan littattafai da suka gabata suna kunshe da irin waɗannan bayanai qawluhu wa anna isa abdullahi wa rasulu kuma lallai hakika annabi isa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne ai khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara wannan ya ci karo ya kuma saba wa aqidar da nasara suke da ita annahu Allah cewa wai annabi Isa Allah ne awabunullah ko dan Allah ne aw salisu salasa ko ɗayan uku ne Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ta'ala Allah an zalika uluwan kabira da haka wannan kalma ta rushe aƙidar isa Allah ne wannan gabar ta rushe aƙidar isa ɗan Allah ne wannan gabar ta rugurguje aƙidar isa ɗayan alloli ne guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbatar cewa isa abdullahi ne wa rasulu da haka ba Allah ba ne ba ɗa ne ga Allah ba ba kuma ɗayan alloli uku ba ne. Ta'ala Allahu amma ya ƙuluna uluwan kabira, Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma, matta Allahu min waladin, Allah bai rikida ba, wa maka na ma'ahu min ila, babu wani Ubangijin bauta tare da Allah babu. Allah ba shi da ɗa, kuma babu abokin tarayya a allantaka da Allah yake da shi babu. wannan suratu al-muminun aya ta 91 fala budda an yashhada babu makawa mutun ya shaida anna isa abdullahi wa rasulu cewa annabin Allah Isa bawan Allah ne kuma manzansa ne ko lamba ta daya fi qurratul uyun fihi bayanul haqq a cikin wannan gaba akwai bayanin gaskiya alladhi yajibu i'tiqaduhu wanda ƙudurce wannan gaskiyar wajibi ne kama fil ayatul muhkamat kamar yanda yazo cikin ayoyi masu hukunce hukunce a sarari wa ma fiha min ar-radd da abin da ke yazo cikin ayoyin na raddi ala kuffarin nasara akan kafiran kristoci wa hum thalathu dawa'ib su kristocin kungiyoyi ne guda uku da'ifatun qalu kungiya ta farko suka ce inna isa huwa allah su a wannan ita ce aqidar su su ba ma zancen Allah Isa dan Allah ne kawai Isa shine Allah a cikin kiristoci akwai waɗanda suke da wannan aqidar su aqidar su Isa ne Allah su Isa suke bautawa ba su yadda da akwai wani Allah ba bayan Isa wannan ta'ifa ce wa ta'ifatun akwai kuma wata ta'ifa din wata kungiyar qalu sune wanda suka ce ibnullah suka ce isa faɗan Allah ne aƙidarsu game da isa ba su yadda bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah ba a sun ce ɗa ne ga Allah wa ɗa'ifatun akwai ɗa'ifa ta uku ƙungiya ta uku ƙalu su kuma aƙidarsu game da isa salisu salasatin sun ce isa ɗayan alloli ne guda uku ya nuna abinda suke nufi isa wa ummahu suna nufin Isa da mahaifiyarsa Allah Allah Maryam Allah Isa Allah da haka su Isa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku da haka su a aqida su alloli uku ne akwai Allah akwai Maryam akwai kuma Isa fa bayyana Allah ta'ala fi kitabihi al-haqqa sai Allah ya bayyanar da gaskiya a cikin littafin sa al-Qur'ani wa abtala al-batila ya rugurguje ƙarya faƙala sai ce ya ahalal kitab ya ku masu ma'abota littafi wa'yanda kuna ganin kun yadda da annabin Allah Musa da littafin attaura da aka aiko masa kun yadda da annabin Allah Isa da littafin linjila da aka saukar masa to da ku wannan Allah yake kira yace ya ahlul kitab anan ana magana da kiristoci Allah ya ce ya kuma abota littafi la taghalu fi dinikum kada ku wuce iri kada ku wuce gona da iri ku wuce iyaka a cikin addininku domin abinda kuke aikatawa sunansa guluwi sunansa wuce iyaka sunansa wuce gona da iri sunansa wuce makaɗi da rawa wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi wata magana game da Allah sai ta gaskiya innamal masihu isa ibn maryam ai almasihu isa dan maryam kawai rasulullah shi fa manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalma ce ta Allah kalmar kun fa yakun alqaha ila maryama da ya jefa wa maryam ita wa ruhun minhu isa dinnan ruhi ne daga Allah fa aminu billahi wa rasuli ku kam ku yi imani mana da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wala taqulu thalatha kar ku faɗi aqida irin ta masu cewa Allah uku ne kar ku ce Isa Allah Allah Allah Maryam Allah wala taqulu thalathatun kada ku ce alloli guda uku ne in tahu ku daina khairan lakum shi yafi muku alheri kada ku kuskura ku mutu da wannan mummunar aƙida kada ku kuskura ku haɗu da Allah ranar tashin alkiyama kuna ƙunshe da wannan mummunar aƙida ku yi ƙoƙari ku daina wannan aƙida shi ya fiye muku alheri innamallahu ilahun wahid Allah kawai ubangijin bauta ne guda ɗaya subhanahu ya tsarkaka an yakuna lahu waladun a cewa yana da ɗa ya tsarkaka zagi ne da cin zarafin Allah kace yana da ɗa takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu haddan an da'aw lirrahmani walada cewa Allah yana yana sama wato sama ji take kamar ta kekkece takadu samawatu yatafattar wa tanshaqqu al-ard kasa ma ji take kamar ta yayyage wa takhirru al-jibalu hadda duwatsu ji suke kamar su yi rugu su rushe an da aulin rahmani waladan saboda an yi wa Allah da aure yana da ɗa wa ma yan bagailin rahmani an ya kuna lahu waladan bai dace ba a ce Allah yana da ɗa gazawa ce kasawa ce ɗa ana samun sa ne don ya tallafa don ya agaza don ya goyi baya don in kayi rauni ya yi cikin oba Allah bai bukatar haka Allah baya bukatar haka don haka ka ce Allah yana da ɗa wannan zagi ne ga Allah cin mutunci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa duk na Allah ne wa kafa billahi wakilan Allah ya isa zama abin dogaro suratul nisa ya aya ta 171 wal ayatu ba'daha ka karanta ayoyin da suka biyo bayanta وقال تعالى الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم للي كفر الذين قالوا ودن سكتي إن الله الله هو المسيح ابن مريم شيني إيسا دم مريم سن كافرتا yanzu kaga aya ta farko ta gaya mana kar mu ce Allah ɗayan uku ne kar mu ce alloli uku ne aya ta biyu kuma ta gaya mana masu aƙidar isa ne kawai Allah su ba su ma yarda da wani Allah ba sai isa Allah ya ce waɗanda suka ce almasihu ibn maryama shine Allah sun zama arna kafirai ne suratul ma'ida aya ta 17 fi mawadi'a cikin wurare da dama min suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida wa akhbara ta'ala amma qalahu almasihu Allah ta'ala ya ba da labari game da abin da shi kansa almasihu Isa bin Maryam alaihi salam ya faɗa wa huwa fil mahad lokacin yana cikin zanin goyo inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون haka Allah madaukakin sarki annabi Isa da kansa yana cikin yana cikin wato zanin goyo tun yana yaro yana karami yana jariri amma yayi fatali da wannan aqida yace inni abdullahi yace ni bawan Allah ne ataniyal kitaba kuma Allah ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya min albarka duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati Allah yayi min wasiya da in tsaida sallah in ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye wa barran bi walidati Allah ya ce in bi mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai taba sani in zama ainihin mai girman kai ba kuma marashin arziki ina fata an gane Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam Isa dan Maryam kenan eh ba a ce Isa dan Allah ba kaga zalika Isa ibn Maryam ce Isa dan Maryam kenan in ji Allah قول الحق الذي فيه يمترون فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ذاك باب مكوى متن يشهد النبي عيسى باوان الله ne manzansa ne ala ilmin wa yaqinin bisa ga ilimi da kuma sakankan cewa bi annahu mamlukun lillah cewa Isa dinnan mallakar Allah ne kaya ne mallakar Allah khalaqahu min untha Allah ya halicce shi daga mace bila zakarin ba tare da namiji ba dan Allah ya nuna cikar kudurarsa kuma Allah madaukakin sarki ya so ainihin ya nuna gudan aya a cikin haihuwar Annabi Isa alaihi salam shi yasa an san cewa ana haihuwa tsakanin namiji da mace amma shi sai Allah ta'ala ya samar da shi daga uwa ba uba ina fata an gane saboda shi Allah madaukakin sarki ka'idarsa ba sai ya bi due process ba Allah baya bukatar sai ya bi protocol yanda ake bi in kana so ka samu kaza ka yi kaza kai kaza Allah baya bukatar sai yayi wannan fa innahu ala kulli shay'in qadir domin Allah mai cikakken iko ne akan komai na fata an gane shi sa ya nuna ikonsa ga dai tsari da Allah ya tsara cewa ana haɗuwa tsakanin namiji da mace a haihu to kara ɗauka Allah maɗaukakin sarki shi ma sai ya bi irin wannan ka'idar da ya sanya mana a shi Allah maɗaukakin sarki babu wata doka ko wata ka'ida a kansa na fata an gane shi sa sai ya samar da annabi Isa daga uwa babu uba wannan tafsirin da aka yi cikin Ramadan an yi bayani sosai a ƙarƙashin wannan gaba insha Allah ko kama kala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle misalin kwatankwacin Isa a wurin Allah kamar misalin Adam idan har akwai abun mamaki game da haihuwar annabi Isa daga uwa ba uba to ya annabi Adam ya fi shi zama abun mamaki shi yasa sai Allah ya ce inna masala isa to shi an samu an samu uwar uban ne babu to annabi adam ba uwar ba uban Allah ya samar da shi to in har akwai wanda za a allantar annabi adam ne ma ba annabi isa ba ko in har wannan ita ce ta cancantar da annabi isa ga kiristoci su allantar da shi to annabi adam shi ya kamata a ce Allah ne domin samuwar annabi Adam ta fi ban al'ajabi da ban mamaki fiye da samuwar annabi Isa. Na fata an gane, shi yasa sai Allah ya ce, misalin annabi Isa fa, kamar misalin annabi Adam ne, khalaqahu min turabin, Allah ya halicce shi daga turbaya, sun maƙala lahu sannan ya ce da shi kun kasance fa ya kunu sai ya kasance. Da haka shi ma annabi Isa kun fa ya kun ne. kamar yadda annabi Adam kun fayakun daga nan shi ma ya samu to shi ma haka Isa alaihi salam suratu Ali Imran aya ta 59 falaysa rabban da haka annabi Isa alaihi salam ba ubangiji bane wala ilahan ba abin bauta bane subhanallahi amma yushrikuna tsarki ya tabbata ga Allah game da shirka da suke wa Allah Allah yana da hakuri ga bayani daki daki dalla dalla Allah yana ta yi cewa ba fa Isa ba Allah bane ga daga yanda aka samar da shi amma mutane suna ta kiran Isa a matsayin Allah haka masu kiran dukkan wani ba Isa din ba a madadin su kira Allah duk matsayin su ɗaya da kiristoci fa na fata an gane duk wanda ya ɗauki matsayin Allah a to yanzu in har kiristoci sun ba wa Isa matsayin Allah mafi aƙalla ka ce shi Isa manzon Allah ne annabin Allah ne manzon Allah amma wani mutum da walittakar sama akwai taba ba da shakka a allantar da shi ai in allantar da annabi isa mummunan aiki ne to allantar da wani makhaluki da ba annabi ba ba wani sahihin waliyi ba ma ai shi kuma wannan ta'addancin da laifin ya fi muni na fata an gane qala ta'ala Allah ta'ala ce fa asharat ilai ya maryamu ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki bagiya an gane ko sabida nana maryam dai ta taho da annabi isa abin da ya faru na kudura da ikon Allah ya riga ya faru ga annabi isa ga nana maryam don haka an sar yan gida yan gidan imran ce ta samu tarbiya babanta mutumin kirki uwa ita ma mutuniyar kirki galibi a nan ake samun ‘ya'ya nagari a tsayibatu littayibin wa tsayibuna littayibat nagari ya samu nagartacciya giredi ya aura sun yi macin wani gafalalle ya samu wata rafkananniya su haɗe wannan kaga alkhabisatu lil khabithina kenan wal khabithuna lil khabisat akwai rashin macin yarka mai kirki mai tarbiya ga qur'ani ga fahimtar addini ka duba wani gafili ka bata ka cuce ta kuma sai kayi wa Allah bayani ina fata an gane Allah ya faɗa al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat na fata an gane da haka ‘yar imran ce don haka suka ce ma kana abokin ra'a sau'in da aka ga ta zo da jariri aka ce to babanki dai ba mutumin banza ba ne wa ma kana tummuki bagiya kuma mahaifiyarki ba mai zaman kanta ba ce ya za ki zo mana da irin laƙar ji'iti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abokin rasau wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilai a madadin ta ba su amsa sai ta nuna musu shi ma'ana kamar ku tambaye shi fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya kake rera mana hankali mana yaro yana cikin yana cikin zanin goyi ki ce ya za mu yi magana da shi kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya suka ce yaya za mu yi magana da wanda ya zamto cikin zanin goyo yana yaro jariri annabi isa sai taken oba an gane ko al a abun mamaki inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan sune ayoyin da muka kawo dazu yace akai jama'a ku sha kurumin ku kar ku shegantar da ni kar ku jingina ni zuwa ga inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya ai da sauran aiki ma mu'jiza tana gaba ai za ma a maida ni annabi kuna gani na ina cikin zaman goyo ko kuna gani na a cikin zanin goyo ko to ni bawan Allah ne kuma atani alkitaba ni din nan zan zo muku da littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ni annabi ne to fa ba saba ganin yaro khariqul ada kenan yaro karami dan jariri ya tsinke yana ta bayani kuma maganganu masu ratsa jiki magana ta tauhidi an gade ko suratu maryam aya ta 29 zuwa aya ta 30 qala fi qurratil uyun fa bayyana ta'ala as-siratal mustaqim Allah ta'ala sai bayanin tafarki mi kakke allazi man salakahu tafarkin da duk wanda ya shige shi naja ya sha duk wanda ya shiga wannan tafarkin ya sha wallahi duk wanda ya kama wani tafarki ba wannan ba ya bata wa man kharaja minhu duk wanda ya fice daga wannan hanyar halaka ya gama yawo ya halaka wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam lalle misalin Isa a wurin Allah kaman misalin Adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan yace kasance sai ya kasance alhaqqu min rabbik wannan shine gaskiyar labari gaskiya ce daga ubangijinka fala takun minal mumtarina kar ka zama daga cikin masu shakka kar ka zama daga cikin masu kokwanto suratu ali imran aya ta 59 zuwa ta 60 fa bayyana ta'ala siratal mustaqim sai Allah ta'ala yayi bayanin tafarki madaidaici bayanan shafiyan bayani warkakke wa wafiyan cikakke wa aqama hujajahu Allah ya tsayar da hujjojinsa ala tauhidihi akan kadaita shi da bauta fa ahaqqal haqqa Allah ya tabbatar da gaskiya wa abtalal batil ya rushe ƙarya walau karihal mushrikuna koda mushrikai ba sa so وقال تعالى الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الله تعالى لن يستنكف المسيح مسيح دم مريم بزي تبك أمر أن يكون عبدا لله أتشوي شباون الله بني to shi Isa baya kyamar a ce mai bawan Allah dan me yasa kai kake ganin in ka ce bawan Allah kamar ka rage man matsayi bari ka allantar da shi shine tunda an haife shi babu uba bari kawai ka bashi matsayin Allah shine kake ganin ka burge Annabi Isa shi bai taba kyamar a ce masa bawon Allah ba Allah ya ce lan yastankifal masihu da dai Annabi Isa ba zai taba kyamar an yakuna abdullahi ya zama bawa ga Allah ba dan ya san shi bawon Allah ne walal mala'ikatul muqarrabun kaman yanda mala'iku makusanta ba sa taba kyamar a ce su bayin Allah ne wa man yastankif an ibadatihi duk wanda ya kyamaci bauta wa Allah shi kadai da zaman sabawa wa yastakbir yayi girman kai fa sayahshuruhum ilaihi jami'a Allah ta'ala ce ba da dadewa ba zai tattara su zuwa gare shi baki daya duk zai tattara su a gaban sa suratul nisa aya ta 172 wa yashhadu almu'minu aidan mu'mini ya kuma shaidawa bi butlani qawli a'da'ihi alyahud mumini ya sake yin imani da ɓaci da gurɓatar aƙidar maƙiyan Allah maƙiyan annabin Allah Isa su ne al-Yahudu Yahudawa su kuma annabi Isa ba sa son sa an gane ku yawa ka san Yahudawa wato sha'aninsu wato 'yan duniya ne a yi da hatta jibrilu da aka yi musu maganar jibrilu suka ce aduuna a juwai jibrilin shi ma bai sha ba suka ce ai jibril ba ma yin sa ai makiyin mu ne to annabi isa alaihi salam yahuda ba sa san sa da haka wajibi ne kuma musulmi yayi imani da rushewar aqidar makiyan annabin Allah isa yahudawa su a wajen yahudawa innahu waladu baghin wal iyazu billah suna cewa wai dan mai zaman kansa ne mai zaman kanta ne an gane ko su sun ce wai annabi annabin Allah Isa mahaifiyarsa mai zaman kanta ce ma'ana ɗa ne da aka samar da shi wato ba ba ta hanya wadda take ta shari'a ba la'anahumullah Allah ya la'ance su fala yasihu islamu ahadin musuluncin mutum ba zai taba inganta ba hatta ya tabarra'a har sai ya ce ba shi ba min ƙaulin ɗa'ifatai ne daga maganganun waɗannan ƙungiyoyi guda biyu jami'an gaba ɗaya fi isa alaihi salam game da annabin Allah isa alaihi salam ba za ka zama mai imani ba musuluncinka ba zai zama ingantacce ba sai ka yi watsi da aƙidar ɓangarorin nan guda biyu game da isa alaihi salam wa ya atakidu sai mutum ya kudurce ma qalahu Allah ta'ala abinda Allah ta'ala ya faɗa akan Isa annahu abdullahi wa rasuluhu sai ka yadda annabin Allah Isa bawan Allah ne manzansa ne qawluhu wa kalimatuhu fadin sa da yace wa kalimatuhu kalmarsa ce inna ma summiya Isa kalimatahu an ambaci annabin Allah Isa a matsayin kalmar Allah bi qaulihi liwujudihi saboda samuwar annabi Isa bi qaulihi da fadin Allah kun kasance kama qalahu salafu min al-mufassirin kaman yanda magabata cikin malaman tafsiri suka fada qala al-imam Ahmad al-imam Ahmad fi ar-radd ala al-jahmiyya a cikin littafin sa ar-radd ala al-jahmiyya ar-radd ala al-jahmiyya akoma lamba ta hudu ar-radd ala al-jahmiyya صفحة عشرين شابي عشرين بقون عيسى الحلبي وأولاده وتبقون عيسى الحلبي دعا ينسى في باب أكركشن باب إن ثم إن الجهمي يدعى أمرا Imam Ahmad yana yin raddi ne ga wani mai aƙidar jahamiya mabiyan jahan bin Safwan wani bajahame yake da'awar wani al'amari faƙala sai ce inna wajadna ayatan shi wannan bajahame din yake ta lalle mu mun samu wata aya fi kitabillahi a cikin littafin Allah madaukakin sarki ta dullu da take nuni ala annal qur'ana makhluqun akan cewa alqur'ani makhluqi ne ka san aqida ce ta jahamiya cewa khalqul qur'an wanda mun shafi karantawa a baya faƙulna ayya ayatin sai muka al'imam Muhammad ya ce sai muka tambaye shi wace aya ce kake hujja da ita akan cewa alkur'ani makhluki ne qal sai wannan bajami ya ce qaulallahi fadin Allah innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama sai ce hujjar ita ce ai almasihu isa wato isa dan maryam wato shi manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ne alƙaha ila Maryama da ya jefa wa na Maryam suratu an-nisa aya ta 171 wa Isa makhluqun kaga Isa makhluqi ne to kaga kalmar kuma ita ma makhluqi ce kenan kaga wannan ya nuna cewa alqur'ani makhluqi ne an gane ko to haka aka yi masa raddi akan wannan aqida ta sa shi ainihin wato wannan bajahami din wai ya yi hujja da cewa wa kalimatu hudin nan to shi sa za a yi mana bayani game da me ake nufi da wa kalimatu hudin dan irin masu gurbatacciyar aqida irin ta jahan bin safwan kada su rude ka wata rana wajen wannan mummunar aqida ta cewa alqur'ani makhluki ne alqur'ani kaman yanda Allah ba makhluki bane duk wata sifa ta Allah ba makhlukiya bace domin alqur'ani zancen Allah ne zancensa kuma sifarsa ce sifarsa ba inda za ta zama makhlukiya an gane ko alkalimatul lati alqaha ila maryam wata kalma ce wai ya jefa wa maryam qala lahu kun kalmar da annabin Allah wato mala'ika jibril wato kalmar da kai qala hu ya faɗa kun kasance fakana isa bi kun isa ya kasance ne da kalmar kun walaysa isa huwa kun shi isan ba shi ne kundin ba ballanta naka ce wa kalimatuhu wa kalimatuhu anan ana nufin kalmar Allah ta kun fayakun saboda me yanzu muka ce kalmar Allah ake nufi ta kun fayakun Allah ya gaya mana a can inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga ashe kal wa kalimatuhu ana nufin kalmar kun fayakun da haka annabi Isa ya kasance ne da kun ba wai shi annabi isa ɗin ne kun ɗin ba walakin kana sai dai shi annabi isa ya kasance ne bi kun da kalmar kun fa kun min Allah ta'ala kalmar kun ɗin daga Allah ta'ala take ƙaulan kuma magana ce in ko magana ce to sufa ce ta Allah sufar Allah kuma makhluqiya bace walaysa kun makhluqan da haka kalmar kun ba makhluqiya bace wa kadhaban nasara da haka kiristoci sun yi ƙarya wal jahamiyya haka jahamawa masu bin jaham bin safwan su ma sun yi ƙarya alallahi ga Allah sun yi wa Allah ƙarya fi amri Isa game da sha'anin annabi Isa kiristoci sun yi wa Allah ƙarya game da Isa jahamiyya sun yi wa Allah ƙarya game da Isa intaha wannan magana tana cikin wancan littafin ar-raddu ala jahamiyya qawluhu alqaha ila maryama yanzu mun fahimci wa kalimatuhu ana nufin kalma kun fa yakun ko to sai kuma alqaha ila maryama ya jefa wa nana maryam wannan kalma me ake nufi da alqaha ila maryam qala ibn kathir kaji malaman musulunci haka ake ba akwai sai da zakara qala ibn kathir yace ibn kathir ya ce khalaqahu Allah ya halicci annabi Isa bil kalimati da wata kalma allati ursila biha jibra'ilu wadda ya aiki jibrilu alaihi salam da ita ila maryam zuwa ga maryam fa nafakha fiha min ruhihi sai yayi mata busa yayi busa a cikinta daga ruhin daga ruhinsa bi amri rabbihi da umarnin ubangijinsa azza wajal shi mala'ika jibril kenan inda ta ɗan keɓe tana taje tana abun nan a can yake har ma take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan qala inni ay inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya da haka annabi a wato jibril alaihi salam wannan kalma ta kun fa yakun ya hura ta zuwa ga nana maryam da umarnin Allah azza wa jal fakana isa sai ga isa ya kasance bi iznillahi da iznin Allah azza wa jalla fa huwa nashi'un da haka annabi isa ya samu ne anil kalima daga wannan kalmar ta kun fa yakun allati ya qala lahu wanda yace da shi kun kasance fakana sai ya kasance والروح التي أرسل بها جبرائيل كما روح شيني روح واند الله وروح منه دعكتي معنى روح دا الله يا أيك ملائكة جبريل دا شي يهورا وإتنا مريم شي أكي نفيدا وروح من قوله وروح من فاتن سديتي وروح من سارة منتي دا قاله أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح shi yasa ubayyu bin ka'ab yake cewa annabi isa ruhi ne minal arwahi daga cikin rayuka shi rai ne daga cikin rayuka allati khalaqaha Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya halitta wastandaqaha bi qawlihi Allah ya fada da fadinsa alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون بعثه الله إلى مريم واتو da faɗin Allah alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku kalu bala suka ce ya Allah kai ne ubangijinmu ba athahu Allah Allah ya aika annabi Isa Allah ya aika mala'ika Jibrilu ila Maryama zuwa ga Maryam fada khalafiha ya shiga inda take kuma har aka tattauna yanda abin ya faru a cikin suratu Maryam. Rawahu Abdu bin Humaid, Abdu bin Humaid ya roci wannan wa Abdullahi bin Ahmad fi zawaidihi al-Musnad wa bin Jarir wa bin Abi Hatim wa gairuhum. Qauluhu wa ruhun minhu za mu tashi daga nan saboda wannan bayanin akwai lamba ta ɗaya kuma ba zai shiga cikin wannan darasin ba so sai mu tsaya a daidai gaba wa ruhun minhu din insha Allah sai mu tashi akai abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah amin